حفلها قسين سفار سفاري إلى لها دي لذلك أفرح يراي لك خير الورى وهو أفرح يبشره الباري لمدحي وزورتي أسير معي الأبرار ذلك أفلح دواعي السياق للمدينة جمة فجذب وشوق لا يزال مفرح فطبعا وهب المصطفى فإشارتي إليه وطورا بالوداد أصرح فيا ما أحيل أن أقيم بطيبة هناك ترى نور النبوة يلمح بمركز خير العالمين محمد معي صفوة الأحباب ذلك أنجع توجهت من أهلي إليه يسوقني وذا شرف جبريل والقلب يمرح إلى خير هادي الخير من وطئ الثرى وخير شفيء خير من جاء يصلح يقولون لا تخرج لسقم ومهرم فعذرك من شمس الظهيرة أوضح فقلت شفا سقم الوقوف ببابه عن الطب يبنيني كمن ظل يجرح حرف السين سفاري تفيت تفيتنا ina yin su ila lahadi zuwa ga annabi Muhammadu manzon Allah lidhalika afrahu dan haka ake gani na ina ta murna ina farin ciki iraya abinda a garar baki na liqa khairil wara haduwa da manzon Allah wahawa haduwa da annabi afrahu shine abinda ke sa farin ciki a raina yubashshiruhul bari Allah na ma annabi albishir limadhi da yaban da nake bashi wa zawrati da ziyarata Allah na ma annabi albishir ga babban masoyinka tafe Ibrahim in ya tsira dauke da jiwani asiru ina tafiya ma'il abrar ina tare da mutanen kirki zalika tafiya da mutanen kwarai a tafiya aflahu shike sa a samu babban rabo wada'i siyaqi abun da ya kawo mani bege lil madinati ga son zuwa madina jammatun abu ne mai yawa fa jazbun akwai jazba wa shauqun akwai bege la ya zaru mubarrih wanda bai gushewa mai tsanani gare ni fa tab'an ni ga ɗabi'ata uhibbul mustafa ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa isharati ilayhi isharori na duk ga annabi ne wa tsauran wani lokaci usarrihu ina bayyana wa bil widad in ce ni masoyan annabi ne fa ya ma uhaila ya girman abin da nake nema ya girman abin da nake jin daɗi ya girman abin da nake so menene an utsima bi tsaibatin in ganne madina tsaye hunaka a madina ne tara nuran nubuwati zaka ga hasken annabta yalmahu yana walkawa bi marqadi khairil alamin in ganne tsaye a inda annabi muhammadu fiyayyan halitta yake kwance muhammadin annabi muhammadu ma'i safatul ahbab ina tare da tataccen masoyana zalika zuwa da masoya wajen masoyi an jahu shine mafi biyan bukata tawajjahatu na tafi min ahli daga iyali na ilaihi zuwa ga annabi na bakka wala hazan je madina yasuquni jibril sunan direba na jibril wa za sharafun wannan girma ne a ce annabi yana da hadimi jibril ni in yas ina da direba suna nai jibril wal qalbu kai zuciya ta ya barho tana farin ciki da wannan muwafaka ila khairi hadin zuwa ga fiyayyen mai shiryarwa khairi man watsi asara fiyayyen wanda ya taki ƙasa wa khairi shafi'in fiyayyen mai ceto khairi man ja'a yuslihu fiyayyen wanda ya zo don ya gyara al'umma ya ƙuluna mutane da suka gana shirya tsaf zan je madina sai ana ce min la ta haruji shehu bana akwai rana kakka ta himakka li sukumin saboda baka da lafiya wa maharamin kuma ga tsuwa ya kama ka uzuruka uzurinka na tsuha da ciwo a wuzahu ya fi bayyana min shamsin zahira daga rana da ke tsakiyar rana faƙultu sai na ce shifa su kumi abinda ke waraka rashin lafiya ta alhukufu bi babihi in ganna bakin ƙofar annabi yuguni ni an tsibbi da na je madina na tsaye ya wadatar da ni ga barin magani kamar zalla na zama kamar wanda yake ya jirahu zai je asibiti ne don a yi mashi aiki na tiyata ya samu lafiya to kaga wanda bai san diwani ba idan aka ja mashi wannan baiti sai ce shehu ya yi sabo tawajjahtu min ahli ilayhi yasuquni wa za sharafun jibril wal qalam sai ka yanci ka shehu akwai da'awa ka ji wai jibrilu ma shi ka shi ka tuka mota kai an ka ce wani da shi kaje malaika jibrilu malaika jibrilu to kaga ashe wani mutum ne a nan kaulaha yanzu yana nan gidan shehu lamin bayan rasul shehu ibrahim sai ya dawo wajen shehu lamin nan yake hidima kuma shehu lamin ya zo da shi nan gusau kuma in shehu lamin ya zo sai ya ce na zo muku da jibrilu shehu ibrahim wannan dattijo da kuke gani mai hurhura shine direban shehu ibrahim to da haka in kaddo ne ya ce an yi sabo shehu ya ce tawajjatu min min ahli ilayhi yasuquni wa za sharafun jibrilu da ni da jibrilu muka tafiya ya zama annabi kenan shi ma mala'ika jibrilu na sauka gare shi sai ka ce a'a ba wancan ba takwara ne ne suna ne dan adam jibrilu shine wata rana ana zaune jidda sai shehu ya ce jibril jibril yana kiran direba ne sai wani babban malami ba misri sai ce shehu kana kiran dan adam da sunan mala'iku imamu maliki ya karhanta a kira dan adam imamu maliki ya karhanta a kira dan adam da sunan mala'iku sai shi ibrahim ya dare ya ce kana maliku shi ya manta suna ne shi malikun sunan mala'ika ne kuma na wuta kuma ga yanar cikin qur'ani wa nadau ya maliku wa nadau yan wuta na kira suna ya maliku ya kai mala'ikan wuta liyaqdi alaina rabbuka ce Allah ya kashe mu yace ku kyale da uhu shi Ibrahim haɗari da faɗi da maganin zama guda. Shehu kawai shi ya ce, Jibril, Jibril, sai da ce ba a cewa haka nan. E saboda ne ya ce a mazhabin malikiya, imamu maliki ya karhanta a kira mutum da sunan mala'ika. Sai ce da'ahu, nasiya anna ismahu isma malakin wa huwa hazirun nas. Ya manta shi shi maliku din ya manta suna ne sunan mala'ika ne an ka sa mai. Kuma mala'ika ma na wuta ba ma na aljanna ba. to ni da ma na na kira jibrilu mai zuwa da wahayi da qur'ani shehu radiyallahu anhu ya gama atu wan nasu kulluhum yaruhu wa yagdu lil habibi wa yuqihu atruku layla laysa bayni wa baynaha siwa laylatin malli bi zalika yanfa'u شفت حكم فلا أحيا بدون تكلف بل القرب والمس الشفاء المروع ألا يا رسول الله جئت معلقا عليك شؤون المنتمين وأشرح فآخر مبعوث وأول شافع وأول من يعلو الجنان فتفتح وإني محب خادم الباب شاعر وأرجو التفاتا لا أذل وأكلح إذا طبت حول العرش والحق فوقه وقد خاف كل رسل كل يسبح ملائكة الرحمن والرسل كلهم يجولون بحثا عن شفيء يرشح يتي أخلد للراحات زن كركتك سن هوتو wannasu kulluhum mutane dukkansu ya ruhu suna marice waya gadu suna sammako lil habibi ga ziyara annabi wayu fulahu sun samu rabo to ni sai in zauna gida a atruku laila yanzu ina barin laila ta ita ce madina laisa baini wa bainaha cewa lailatin ba abin da ke tsakani na da madina in ba dare guda ba in ni tashi yau talata gobe laraba ina madina to ni da da na shiga jirgi aka tashi sai madina naka haƙuri cewa lailatin dare guda ne kawai ba ina madina ba malli bi zalika yansahu wa zai manna ce haka in te madina ce na tsuwa ban da lafiya in dai da rashin lafiya ne shafas kuma rashin lafiya ta an warkar da ita kuma annabi ya warkar da ita bal ahya annabi ya raya da kunce na tsuho to ya raya ni bidune kattakan lufin ba wata wahalar shan magani balbari alqurbu kusancin annabi a ce gani ga annabi walmasu da shafar rauda annabi ashifa'ul murawwihu ita ce waraka mai ban lafiya ala haka ne ya rasulullah ya manzan Allah ji'tu mu'allikan nazo ina mai rataya shu'unal muntamina lamarin masu dangana gare ni alaika bisa kanka wa ashrahu kuma ina bayanin hali na gare ka saboda fa akhiru mabqutin wai fa anta akhiru mabqutin kai ne karshen abun aikowa wa awwalu shafi'in kai ne farkon mai ceto gaban Allah wa awwalu man ya'lul jinan kai ne farkon wanda zai shige aljanna fatuftahu sai a bude mai aljanna ya shiga wai ni ni ko mai bako ni bako mai ziyara muhibbun masoyi ne khadimul babi khadimin kofar ɗakinka sha'irun mawaƙinka wa arjul tifatin ina fatar ka waigo gare ni da ka waigo ka kalle ni la uzallu ba za a kaskanta ni ba wa akalahu wai wala akalahu ba zan takura in bata huska in yi wahala ba idza tubta hawla al'arshi idan kai dawafi a gefen al'arshi ranar tashin kiyama sadda kake dawafin al'arshi wal haqqu fawqahu Allah na saman wannan kujera Allah na bisa kujera al'arshi wa qad khafa kullu rusuli duk manzanni tsoro ya kama su kullun yusabbihu kowa na tasbihi saboda ba lahiya suna salam salam salam wai aminci Allah ya amintar da su mala'ikatul rahman mala'ikun Allah wa rusulu kullum da manzannin Allah ya juluna ga sunan suna ta yawo a hilin mahshar bahasan an shafi'i suna binciken mai ceto yurashahu wanda za a ba wannan aiki a ce shi zai ceto a madadin halar Allah ila ana karru baina nuhin wa adamin wa musa wa ibrahim wal haqu awdahu wa isa al masih wa huwa ruhu ilahina wa kalimatuhu nadul batul wa afsahu بأن حبيب الله طه محمدا شفيع الورى المقبول ينجي ويمنع متى قمت وسط الأنبياء مشفعا هنالك أشتو بالثناء وألوح هناك تذكر يا شفيع مقصرا أسير قرام بك يشتو ويمدح شو رضي الله عنه يتي إلى أن أقره هل سيد سك تبتا بين نوح أوجان النبي نوح يا النبي نوح كجي وجان الله كنيمي شتو ya ce ni da na ci ni da na sa aka sako tufana aka halakar da mutane ta kaina nake yi wa adamin suka je wajen annabi adamu ya ce ni da na ci itaciya ta kaina nake yi wa musa suka sauka wajen annabi musa ya ce ni da na kashe bakibɗe ta kaina nake yi wa ibrahim suka je wajen annabi ibrahim ya ce ni da na yi wasu maganganu guda uku allah ya kama ni da laihinsu wal haqqu amma dai gaskiya awdahu ita ce mafi bayyana gaskiya za ta bayyana wa isa almasihu sun sun sauka wajen annabi isa almasih wanda yake mai shafaffen duddugi wa huwa ruhu ilahina shine ruhin Allah wa kalmatuhu kuma shine magana Allah da Allah ya ce kun fayakun najlul batul dan wanda yake tayan ku da bautar Allah maryamul batul wa afsahu da annabi adamu annabi nuhu annabi ibrahim annabi Musa annabi Isa wa'annan biyar wa afsahu sun faɗi da bakin su bi anna habiballahi masoyan Allah tsaha Muhammadan annabi Muhammadu mai tsarki shafi'ul wara yau shi aka ba dama ya ceci halitta al-maqbul wanda in yayi ceto an yarda yunji ya tserar da wanda yake son tserar wa Allah sa ya tserar da mu wayamnahu ya ba da kyauta ga wanda yake son baya kyauta Allah sa ya ba mu kyauta mata kumta sadda kai tsaye wastal anbiya a tsakiyar annabawa mushaffi'an kana ceto hunalika ni kuma a lokacin ne ashdu zan daga murya bi sana'in taibanka wa ulawwihu ina ishara gare ka ina gani nan gani nan ya rasulullah ni ne hadiminka hunaka a lokacin ya shafi ya mai ceton mutane ta zakkar ka tuna mukassiran wannan hadimi mai takaitawa asira garamin ribantaccen sonka ya shtu wa yamdahu wanda ke daga murya yana yabo fika a cikin ka alhamdulillah rabbil alamin fatiha salatu fatiha da alamin